Assalamu alaikum mai sauraro, a yanzu za a saurari katun tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda adaran ma Malam Muhammad Sani Ahmad zai ja baki. Sannan za a saurari fassara daga bakin Dr. Ibrahim Umar Kusfa, ɗaya daga cikin limaman masallacin Juma'a na Albaballo. Wannan shiri ya samu tallafin wani bawan Allah da kuma gudunmawan Alhaji Walamu Uban Dawaki, shugaban kamfanin Uban Dawaki Agrochemical da ke kofan doka Zaria. أكرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لنجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أعوذ بالله من الشيطان ومن أصدق من الله حديثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أخوة الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظلم الله سبحانه وتعالى دي باب إيكور غنم ولا اللوكشي يا باب إيكور خلقت ولا مجلس ميتاري البركة لتفسير القرآن من جرمه wannan anguwa mai albarka wannan gidan rediyo wannan masallaci da al'umma masu albarka muna fatan Allah ya ƙara mana albarka ya ƙara masu mu albarka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar ci gaba da arziki a muna cikin suratul nisa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yin mana bayani a yanda ni'imar musulunci ya kasance jiya mun yi bayani mun tsaya inda Allah yake gaya mana ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asala minha aw rudduha Allah ya ci gaba da gaya mana bayan ya faɗa mana wannan Allah la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allah haditha Allah yana so ya gaya mana idan kun fahimci yadda musulunci yake da mu'amala da ɗabi'o'i da ibadu an yi magana akan ma'a ibadu an zo an magana akan mu'amala sallama yadda za ka yi alaƙanka da musulmi da wanda ba musulmi ba da yadda za ka yi zamantakewa an yi na auratayya an gyara komi to yanzu me muke so ku sani alkur'ani ya ce mana muna so ku gane ne akwai da rayuwar tana da limit watan akwai inda za a kai kowa ya tafi a koma asalin inda rayuwa yake sai Allah ya gaya min Allahu la ilaha illa huwa Allah shi wannan dinnan wallahi la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi domin la yajma'annakum dinnan jawabul asali al-qasam din mahdhuf watan Allahu Allah nan da kuka gani wallahi la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi lallai ubangiji sai ya tara mu a wata rana ranan da ake kiranta ranan alkiyama ranan da zai sakanya ba kowa da aikinsa mutumin kirki ya bashi aljanna mutumin banza ya kai shi inda ya fi dacewa wa iyazu billah shine nan Allah yake gaya mana la yajma'annakum ila yawmin qiyamati ila anan ya mu koma in muka koma wajen malaman nahwu malaman kufa za su ce wannan min babi tanawu ila tana ma'anan fi din nan wata la yajma annakum fi yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai tara mu a wata rana wanda ake kiranta a cikin wannan ranan ranan alkiyama ranan watan fayyace komi yawma tudla sara'ir duk abin da aka ɓoye aka yi shi a ɓoye zai bayyana a ba baka littafinka a hannu a ce maka in kara kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanto abin da kai da kanka kai ma da kanka ya isa kai ma kanka hisabi Allah kai mana gafara wannan alkiyama kenan Allah ya ce to wa man asdaqu min Allah hadisa wa ya kai Allah gaskiyar zance Allah subhanahu wataala duk abin da ya faɗi shi gaskiya ne abin da ya faɗi gaskiya ne zancen shi ya fi komi zama gaskiya amma me yasa alkur'ani ya ce mana haka dan ya daɗa tabbatar da imaninmu akan gaskata alkur'ani mai girma wa man asdaqu min Allah hadisa wa kai Allah gaskiyar zance Allah ko shine sadaqul sadaqallah Allah yayi gaskiya Allah kai mana gafara
فما لكم في المنافقين فئتين والله أرجعهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله Allah zai ƙara gaya mana a dawo da mutum da an maganar kiyama to ga wanda za ka hunka ganin su nan a cikin ku amma ƙaryata kiyamar suke yi. Allah ce fama lakum fi ataini fi fi fi fama lakum fi fil munafiqina fi ataini arkasahum wallahu arkasahum fama lakum fil munafiqina fi ataini wallahu arkasahum Allah ce fama lakum me same ku me ya faru fil munafiqina fi ataini saboda munafikai da suka shiga cikin ku su raba hankulanku ku rabu biyu Allah baya san al'umma musulmi su rabu addinin mu addinin wa atasimu bi hablillahi ne wala tafarraqu ku haɗu a igiya ɗaya shine la ilaha illallah kada ku rarrabu sannan addinin nan namu annabi na ƙara gaya mana inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ce al'umma guda daya sannan qur'ani ya kara mana fala tanazahu fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru kada ku jayayya ku yi sabani sai ku hagar kanku ya rarrabu sai rauni ya shigo ku karfin ku da fawon ku da kwarjinin ku sai ya gushe kaga ba a san rabuwa ke qur'ani baya san rabuwa Allah shi yasa alqur'ani yake wannan magana yana magana fa malakum fil munafiqina fi atayni arkasuhum wallahu arkasuhum bima kasabu me yasa kuke raba kanku wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kan mutanen da suke munafikai ne ku rabu da su me ya faru a wannan wannan asbabun nuzul sun akwai sabanin malamai na wasu malamai daga cikin malaman tafsir da alquran malaman ulumul qur'an sun ce dalilin shi wasu mutane ne suka zo suka musulunta a cikin garin madina sai suka yi soyayyarsu da gida mutanen makka ne suka zo sai suna ce masu yana rasulullahi a yi musu izini za su je bayan gari daga bayan gari sai suka ƙara nisa daga ƙara nisa sai aka farka aka gansu sun dawo cikin al'ummarsu sai masu musulmai suka rabu biyu wasu suka ce wa innan ai sun zama kafirai wasu suka ce a musulmai ne amma suna da shu'ubatun minan nifaq akwai alaman munafurci a tare da su me yasa suka ce musu musulmai ne suka ce akwai yiwuwar sun rubuto takarda sun ce ma manzo Allah mun koma cikin al'umma mu amma muna kan addinin sa ina fatan an fahimta to a ka'ida in mutum ya hijira baya komawa da kanshi sai Allah ya yi masa izini ko manzo Allah ya masa izini su izinin wa suka samu wasu kuma suka ce a'a wasu mutane ne wasu yayin da manzon Allah zai fita ya je gaswatu kufur sai suka fito suka ce za su tafi tare da shi sai an dai aka fara tafiya don su nuna ma musulmi su diskarajin ɗinsu su sance musu ƙarfin gwiwa da komi kawai sai suka fita da yawa daga cikin suka ce ba za su musu munafakai kenan wasu suka ce to dalilin waɗannan ne sai musulmi suka rabu biyu wasu suka ce waɗannan daman asalin kafirai ne suka zo suka yi mana watan watan shigan butu wasu kuma suka ce a'a musulmi ne amma akwai alamar nifa to ayyan dai kana watan mutane ne aka samu guda biyu sun yi ɓadda kama sun yi shigan butu sun bayyana imani sun kuma ɓoye e munafurci da kafirci a zukatansu ina fata mun fahimta a to shine Allah yake wa malakum malakum fil munafiqin fama wannan istifham ne amma kharaja an ma'anahu al-asli ila ma'ana al-balaghi wa huwa al-inkar min ad-dahsh alkur'ani na inkarin dan me za ku shiga imuwa akan waɗannan mutanen hakuna sabani da ƴan uwanku fil munafiqin a cikin lamarin munafiqai fi'atai kuka zama kungiya biyu jama'a biyu wannan suka ce kaza wannan suka ce kaza Allah to wannan in muka koma min tilmin haisu sina'atin nahwi fi'ataini mansubun ne ala inda imamin fanni imamu sibawai alaihi rahmatullah ya ce mansubun ne ala hal amma مدرسة البصرية مدرسة البصريون da su da Imam al-Akhbash al-Awsat shine Sa'id ibn Mas'ada su ma sun ce mansubun ne alal hal kaman yanda Imam al-Fanni Imam Sibawaihi alaihi rahmatullah ya tafi amma kufiyun malaman madarsan kuba suka ce ba ba mansubun alal hali bane mansubun ne eh ala eh ala annahu khabaru kana ai asalin maganan fama lakum fil munafiqina fi'atayn wa fi'atayn fama lakum fil munafiqina kuntum fi'atayn watan khabaru kana ne a wajen su ina fatan an bayyana Allah to mu je ayyan kana ma'anan dai ya bayyana ya fita in mun dauke shi a halin watan halin kasancewan ku kuka zama watan jama'a biyu wannan sunnan wannan sunnan in kuma eh a hana kabar kabar kana ne shine kuka zamo tun kafin abin ma kawai da faruwan shi kafin a fitar hukunci kun zama abu biyu kaga dai har yanzu dai yana nuna muku bayani ala eh alal hal fama lakum fil munafiqin fil munafiqin fi atayn wallahu arkasahum bima kasabu arkasa da raksu da naksu dukan shi ma'anan mene juyar da abu daga asalin shi ya koma ta kasan shi wata a ɗauki abu a juya ya zamo ƙasan shi shi ne ma'anar raksu shi ya sa a ƙira'an abdullahi ibn mas'ud shi haka ya karanta kenan raksu ko kuma annaksu duka ya bayyana bi ma'ana shay'un manfus abinda aka juya shi ta asalin shi shine Allah yake ga shi wallahu arkasahum bima kasabu Allah ne ya ga mummunan niyyar su sai ya juyar da su akan abinda suke nufi kenan wallahu arkasahum bima kasabu Allah ba ba'un dinnan dalilin mai tazo ba'u sababiyya bi ma'ana bi sababi su'in niyyatihim Allah ya juyar da su ne daga kan hanya ta kwarai shine ta addini ya mai da sunan saboda mene saboda irin mummunan niyyar su da suka saba aikatawa na yaudaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama lakum fil munafiqina fi'atayn والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ذا ولي الاستفهام من الله الغرب وان الاستفهام من الغرب منه أي التعجب التعجب من من حالة الصحابة وتتعجب من المخاطب به شين سيدنا رسول الله شيكو الله بايا تعجبي domin mutum yana al'ajabi ne akan abin da ya ɓuya mishi sai kuma ya bayyana sai ka gan shi ke saka shi Allah bala ta ba alaihi khafiya ba abin da ke buyan mishi da oyayye da bayyananne duka ɗaya ne wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku bayyana ko ku bar shi a cikin ku duk ɗaya ne a wajen Allah don haka ba Allah ne ke ta'ajjub ba sayyiduna rasulullah shi ke ta'ajjub aturiduna an tahdu man adalla Allah wai kuna dagewa har kuna gaddama wannan yace kaza wannan yace kaza kuna tunanin za ku iya shiryatar da wanda Allah ya batar da shi ne baya yiwuwa faman yudlilillahu falan tajida lahu sabila duk wanda Allah ya batar da shi ya mai da shi batacce ba ta inda za ku iya shiryatar da shi ba hanyar da za ku iya bi ya zamo shiryayye Allah idan ka duba wannan aya za ka ga akwai abin ban mamaki kenan hidaya kala biyu ne a alkur'ani domin alkur'ani ya gaya ma annabi muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha baka iya shiryar da wanda ka so ya rasulullah allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama kenan nan shiriya kala biyu ne akwai hidayatu tawfiqin akwai hidayatu irshadin ya zamu gane hidayatu tawfiqin watan wanda ba shiryayye ba a shiryatar da shi shirya wanda zai zamo ɗan aljanna kai tsaye ya samu yardan Allah wannan shi ake kiran shi hidayatu tawfiqin ba wanda yake iyawa sai Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya ma annabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma akwai nau'in hidaya shiryatarwa shi kuma hidayatu irshadi mu dora ka akan hanya mu haska mata mu haska maka kabita dokar wannan aikin annabawa ne shi yasa da Allah ya zo yana maganan wannan hidayatu irshadin a kan annabi Muhammad sai da Allah ya yi rantsuwa akan manzon Allah na shiryatarwa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim lalla ya rasulullah wallahi kana shiryatarwa ya zuwa hanya madaidaici saboda menene hidayatu irshadin don in ba haka ba ba za ka fahimci qur'ani ba kaka dauka qur'ani na tikka da warwara babu shi sai dai wanda baka gane ba a wa man yudlilillah duk wanda Allah ya fatar da shi falan tajida lahu sabila ba za ka iya sama masa hanyar shiriya ba watan in hidayatu tawfiqin ne Allah ka samu dace
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا وَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث سكبتموهم و- حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله سبحانه وتعالى زي يا من طبيعة منافقين munafikai sun shigo ne cikin addini da wani manufa menene manufansu a addini shine su samu al'umma su juyatar da su akan imani su koma da su cikin addininsu na shirka da bautan wani Allah shine nan da suka zo sai suka samu al'muminai sai suna nuna musu ai mu ma mun yadda da abin da kuka yadda amma a zuciyarsu suna guri sai Qur'ani ya fayyana ya fayyace abin da suke nufi waddu law takfuruna kama kafaru su burin su kawai shine ku zama kafirai irin yanda suka zamo a zukatansu fatakununa sawa'a ku zamo daidai da daidai ku zamo daidai da daidai me yasa copy copy and paste ne na aqidan yahudawa walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum duk yanda ka yi yahudawa ka hidimta musu ka yi musu menene ka burge su da duk abin da ka yi idan fa ba yahudancin nan ba ko kiristancin nan karin guma to ba fa za su taɓa yarda da kai ɗari bisa ɗari ba fiyayyen abu ka duba irin al'umman musulmai jagororin musulmi a alamin islami a isa a duniyar musulunci yadda suka hidimta ma waɗannan mutanen ka duba iyyamu saddam hussein ba abin da ba a yi ba ba irin makamin da ba su bashi ba ya kashe musulmi a ƙasan iran yewane ne ba abin da ba su yi ba aka zuga shi aka yi komi amma daga ƙarshe a rayuwan shi sai ga ayan ƙorani na sauka yadda ka san a kan shi take sauka wa gayi nan walantar za an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum ka yi musu biyayya ka taimaka musu ka yi musu komi bal ka kewaye ƙasan kuwait ma cikin lokaci ɗaya saboda bawa da kake ganin kana da shi a middle east gaba daya kana ganin ba gabanka ga gabas ta tsakiya suka zo suka kore ka anan baitan suka kore ka suka yaƙe ka suka rusa daula baitan suka rusa daula suka ɗauke ka suka ije ka a tarihi ba a taɓa yin layya da farkon mutum ɗan adam ba a duniya sai shi aka kai shi jujin tarihi kaga aikin yahudawa to anan ma waɗannan wanda suka ce sun musulunta sun zo su ma wane ne su ma waɗannan munafikan irin ideologin su iri ɗaya tunanin iri ɗaya ne sai ya sa in suka zo cikin musulmi sai su nuna musu waddu law takfuruna kama kafaru burin su kawai ku zamo iri ɗaya a wajensu shi sa in aka ce addini wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa son zikiri in an ce sallah su rinka ganin catch ai kaza kaza kaza nafsun abu a yanzu haka za ka rinka gani idan ka samu wanda dan bokon wanda bai san addini ba ko ka samu wanda ma ba dan bokon ba wanda bai san inda rayuwa ta dosa ba bai san Allah ba bai san a girman addinin Allah ba sai ka rinka ganin yana ganin shi sallan nan gaba daya wahala ne akan shi zai rinka nuna maka kash shi dai kawai a bashi bari ya karasa abin da yake yi bai san yana cikin karasa wannan ba Allah zai iya karasa shi tab ya mutu na ba ta fahimta to kaga duk wannan taswifi ne na menene saufa saufa layi layi nau'i na yaudaran shaitan duk yana daga cikin haba'ilu shaitan tarkuna da shaitan ya dasa ma al'umma ta ko'ina sai ya yaƙe su rantsuwan nan da yayi a shine nan alqur'ani kenan fatakununa sawa'a fala tattakhizu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah dan haka ya rasulullah kada ku riki wasu daga cikin su su zamo muku wasu amintattu wanda za ku zamo kuna da wila'a tsakaninku da su watan akwai soyayya akwai kyakkyawan alaka da su hatta yuhajiru fi sabilillah in dai har sun yadda sun ce su musulmi ne na kwarai to a lokacin su yi hijira su dawo garin madina kuma su bayyana imaninsu tsarara su zo gaban ka su imani da kai ya rasulullah su zama masu addini da komi in sun yi haka to wannan shi ne za ku iya yin mu'amala da su to amma munafiki a ɗabi'an shi yin hakan Allah ya san ba sa so ba za su yadda su yi ba saboda menene idan aka ce musu su je yaƙi sai su zame sai manzan Allah ya zo sai ka ji sun zo suna kawo uzuri da banza bai suke fa cewa shagalatna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana ai dukiya kasuwa ce yaya yaran su suka hana mu mu je mu yada da'awar la ilaha illallah mu ɗaukaka kalman Allah don haka neman mana gafaran Allah amma kuma idan aka suka ga ana raba ganima sai ka ji kuma mene sai ka ji kuma kaico da takaici ya kama su da ma ga Allah ka kun bayyana bainakum wa bainahum mawadda kai ka ce irin ba a san mu ba wa'annan kawai ake ba mu kuma ba a ba mu ba kaga dan adam ko zo mu je ba zai je ba amma yana ma abin zagon kasa lokacin da abin ya zama alkhairi kuma eh sai kuma ya zo yana ba kananan maganganu da shauransu to nafsu nafsun al'umman mu ma in ka dauki wannan ayan haka zaka dabbaka shi da ka ce abu zuwa ga Allah zuwa daga ne ai ku je ku yi abin ku je ku yi wannan sai ka ga mutane suna zazzamewa suna wannan koko kana magana ai wallahi ni ma'aikaci ne in dan kasuwa ne ai ka san da wuri nake fita ai kai ka san kaza ya dinga kawo maka uzurori saboda menene ka ce man ya zo a yada addinin Allah ba fa ka ce man zo mu fita bane ba da gudunmuwanka ne wasu su fita amma za ka rinka ganin mutane suna irin wannan to ya kamata mumini na kwarai duk abin da kake yi in aka ce a taimaka ma addinin Allah a ko menene kai ko kai dan kwallo ne in aka ce a taimaka ma musulunci to da kwallon nan in zaka iya taimaka ma musulunci ya zama shine kan gaba a dan musulmi ya zama shine kan gaba a cikin yan kwallon in kai haka akalla za a ce ai musulmi ne kaza haka kai abin da yake da kwarai amma ya zamana kana da dama taimaka kaki to wannan Allah baya son mai wannan a Allah baya son mai wannan kuma Allah da yazo ba yana cewa bane sai mai kudi zai iya taimakan addini ko sai ma sai sai malami sai kaza a'a wa anfiqu mimma razaqnakum Allah ya ce daga abin da aka azurta muku idan sana'an ka faskare ne to a faskare ma zaka iya taimaka ma Allah mai gyaran mashin zai iya taimaka ma Allah mai moto zai iya mai gyara mai koran jaki zai iya malamin makaranta zai iya ma'aikacin banki zai iya dan kasuwa zai iya kowa zai ma addinin Allah hidima based on yanda Allah ya hore mishi rayuwa na fatan an fahimta shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su saboda tsaban tsarkin zuciya da ikhlasi da baiwa Allah lamarinsu sai da ya zama na kafin su ce mun yarda da Allah Allah ya ce ni na yarda da ku ni na yarda da ku saboda menene za ka ga suna tafe ne su ji Allah mazo Allah karanta banzan ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance ɗaya daga cikin su yace rance Allah ne zai ce a baki rance ya rasulullahi ne Allah yake nufi mazo Allah ce ka baiwa Allah rance shine ka taimaki gajiyayye mabukaci ka taimaka mishi ka taimaka ma da'awa zuwa zuwa ga Allah yana zuwa ya ce ma matan shi zo menene arzikin da nafi nafi mallaka tace gonan da bire yace na dauka na ba Allah ranar tashin alkiyama Allah zai ba mu kaga imani irin wannan kaga imani irin wannan to kai akalla ba za ka iya wannan ba amma an ce Allah ka ga me za ka iya gabatarwa amma kai baka iya gabatarwa baka faɗi zance mai kyau ba sai kuma bita da kulli sai kaza sai kananan maganganu kaga iri ɗaya da munafukai kenan za su to ya kamata al'umma mu kiyaye Allah ya kiyaye mu alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fala tattakhidhu minhu awliya hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu saqiftumuhum haythu afwan wancan aya fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum idan suka bada baya ga barin imani suka haɗa kai ga waɗancan kafiran burinsu su zo a rusa musulunci a farma musulmi a ci mutunci a yi kisa a kwashe dukiya a to in suka yi muku haka faktuluhum haisu wajabtumuhu kuma in kuka same su ku gama da su domin haka addinin Allah yake domin alqur'ani ya nuna mana udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa anna wa inna wa anna Allah ala nasrihim laqadir Allah yayi alƙawari waɗanda ake zalunta to ba za a zauri yadda su dinga zama cikin zalunci ba an yarda musu su kare kansu su ma su ɗau in an muku ku yi fa in uttum udna idan kuka yi mana mu ma yanzu za mu yi muku din imani ya yi ƙarfi al'umma sun yi ƙwari yanzu ba za mu dinga zamowa kullum mustafafin ba a'a za mu rama in kuka yi mana saboda menene musulunci baya yin yaƙi sai yayin da ka ce ba ka yadda a bauta ma Allah ba ko ba ka yadda ka tsara hanya ka ce ba ka yadda a wuce a yaƙa addinin la ilaha illallah ba ka zamo barazana ga musulmi ga musulunci da rayuwarsu to nan musulunci zai ce ku kauda shi don a yada la ilaha illallah ina fatan an fahimta to wannan haka alqur'ani ya nuna musu ya nuna mana idan suka je irin wannan a to kuma in kun same su ku gama su ayo faqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan kada fa ku riki wani daga cikin su ku ce a'a ai shi ma mun rike shi yana daga cikin eh jagorori ko komandoji namu wala nasiran ko kuma a'a wanda zai zamo mai taimaka mana a rundunan a'a aka ku rike su duk wanda kuka ganshi mai ruba-ruban imani to ka ku bashi jagoranci a yaki duk wanda kuka ganshi akwai shubuha a tare da shi a'a ku ba wanda kuke da ikhlasi da shi shi za ku bai wa tuta shi zai rike a hannu shi za ka yi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da ya zo zai ba da tuta wata rana ya ce masahabi gobe in Allah ya kai mu ya ce masahabai zan ba da tuta ga wani mutum yana san Allah Allah yana san shi imani ka cika a zuciyar shi wanzu Allah duk ya gama tsarkakewa gobe ana zantan wane ne za a gani sai ga sayyidina rasulullah ya daga tita ya miƙa ma sayyidina ali ibn abi talib yace shi rajulun ne yuhibbu Allah wa yuhibbu yana san Allah Allah na san sayyidina Ali yana kishin Allah Allah na kishin sayyidina Ali ibn Abi Talib ka gani me yasa karfin imani da taslimi ga la aqida la ilaha illallah ina fata an fahimta to irin waɗannan su ne ake baiwa eh tuta na jagoranci da yaki kuma har yanzu ba sojoji muke ba amma inda zaka samu soji kila kai maka tambaya zai ce maka kwarai har yanzu ba kowa ake miƙa ba tuta ya zama jagora ba sai an samu wanda yake zakakuri masanin dubarun yaƙi wanda kuma mukulisi ya yi imani ga wannan rundunar da zai taimaka ba kenan kaga al'ur'ani ya yi magana based on tabi'a ta ɗan adam ɗan adam a haka yake Allah ya sa mun dace wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku riki wani ya zama majibincin lamari gare ku ko mataimaki wanda zai zama a gare ku da wanda suke cikin rudu da rubabben imani irin na wadanta
innal ladina yaquluna إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم وإن اعتبروكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يعملوا ما يعملون نعم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله عليكم سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana sai dai wane illan ladina illan ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq waɗanda in sun yi irin wannan kawai in kun zo ba za ku gama da su ba sai dai wanda ya kasance a tsakaninku da su akwai amana akwai yarjejeniya akwai alkawari to idan da waɗancan za su gudo su shige cikin waɗannan a'a to a nan ba za ku taɓa su ba kaga musulunci yadda yake girmama alkawari yanzu baya muka wuto inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yadda sayyidina ali ibn abi talib ya karba makullin ka'aba akan wanda ba musulmi ba ya bude ma manzon Allah ka'aba manzon Allah ya shiga ye ye nafila sayyidina abbas ya zo ya ce rasulullahi tunda daman bai gadin ka'aba ne da shauransu ni ko mai shayar da ruwa ne ga wanda suka zo an haji ka hada min kawai ya zama da ni ne mai gadin ni ne mai wannan amma qur'ani ya ce a a inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati a'a tunda dai wannan an karɓo mishi ne ko da ba musulmi bane a kuma yar mishi da bakullin shi ana komawa da Usman ibn Talha yace wannan wani irin addini ne da Ali ibn Abi Talib ka fiske a hannuna amma gashi yanzu ka dawo kana ta lallaba na kana mun lallashi na me yasa yace ai Qur'ani ne ya sauka akan ga yace ni din nan yace eh yace mene yace karanta maka yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to musulunci haka yake akwai adalci akwai lura da komi amma ina ne al'ummarmu suka kai wannan amana ya yi karanci shugabanni in an samu dukiya a kwashe da gwamnati in kuma shi ma talakan ne ya samu ya cutar da ɗan uwan shi wannan ya cutar to ta ina al'umma za su samu ci gaba ta ina al'umma za su samu sauki a rayuwarsu sama bai jin tausayin ƙasa ƙasan ma bai jin tausayin na ƙasan shi kaga al'amari ya gama lalacewa kenan amma da za mu dawo kan koyarwan alkur'ani kaga yanda shugaba yi kan ɗiba dukiyan ƙasa ya zo yana rabawa ma talaka yana a'a ni na ƙoshi ya isa da kai mawa ne kai ma wasu ni na gaji da shi wallahi tallahi da dukiya sai Allah ya kai mu lokacin da talaka sai ya nemi yanda zai yi da shi amma menene wa'innan iyamun akhlaqul islamiyya annabila ita ce aka rasa a zukatan al'umma shugaba babu tausayi wanda zai zamo shugaba jagora ɗan shekara hamsin ko sittin ya tabbatar ma dai ba zai maimaita shekarun shi ba amma abin da zai faru da ya hau shi yan shi shi daga shi ne sai ‘ya'yan shi kwaya biyu ko kwaya uku sai tafkeken karen shi da ke gadin gidan shi sai ƙanin matan shi sai wane ne amma a lokacin nan zai iya rufe ido ya kwashe abin da mutum miliyan biyu za su iya rayuwa na lillahi wa inna ilaihi raji'un ina zai kai wannan an yi lokacin da aka samu wanda gwamnati ta tsira shi sai ya gashi jami jamin ɗin kuɗi rabas ɗin kuɗi har a sokawai ake zubawa a ƙasar an yi shi a ƙasar nan ina za ka je kai da aka baka amana to kalli yadda alƙur'anin mu yake kiran al'umman duniya da wanda ba musulmi ba ma ku koyi amana ku koyi amana kisa babban malamin mu Sheikh Muhammadu Muhammad Abdu babban malami a ƙasar misra ya ce ni da na je ƙasar paris watan ƙasar faransa ya ce sai na ga inda suke gudanar da watan musulunci ba kuma musulmi ba da na dawo ƙasanmu sai na ga ga tarin musulmi da masallatai da komi ba kuma musuluncin a gudane ta ga babban musiba kenan to ɗabi'o'i galiban al'umman ma Najeriya matsalan musulminmu ba a sallah da azumi da shauransu ba ne a babban matsalan mu'amala mu'amala kana ba mutum amana sai kaga wani in ya tafka maka wani abin kare ba zai ci ba mu'amala ba ta da kyau ba ta da daɗi tun daga sama har ƙasa ana buƙatar kowa ya gyara Allah yana gaya mana illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai wanda in kuka ci karo da su ba za ku kau da su ba wanda daman su ba akan addinin ku suke ba amma mun yarjejeniya da su ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba ba za ku taimaka a yaƙe mu ba wani ba zai haɗa kai da baki ko gudunmuwan ku a yaƙe mu ba suka ce sun yarda mun yarda to don haka aka yi rubuta yarjejeniya shine mu'ahid shine zummi watan wanda kuke zaune tare da shi to in mutu da waɗancan za su gudo su shigo in dai sun shiga cikin rigan waɗannan to sun ci alfarman alkawari sun ci alfarman amana ba za mu taɓa su ba ba ma waɗannan wanda muka yi alkawarin su ba illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq wanda duk muke da alkawari da su ba ma taɓa su ko da ba a addinin mu ɗaya ba to yanzu in ka duba irin wannan don Allah zaka ce to wai me yasa ne yawan fitintunu na addinai sai ka ga fitina a ƙasar mu tsakanin siyasa kawai an yi siyasa jam'iyyar nan ba a ce na musulmi ba ko na wanda ba musulmi ba na duk ɗan Najeriya ne amma da an tashi rikicin siyasa sai ka ga mutum wanda kuke zaune kristan da kuke zaune da shi wani ma kila shekara 20 30 kuna rayuwa da shi sai a ce kuma za a fada mishi shi ma in ya tashi baɗan shi da ya tashi yana faɗa da ɗan siyasa da menene shi kenan sai ya datsa hanya ina musulmi yake sai ya farma musulmi ko kuma ina ne musulmi suke sai a far musu wannan wani irin zamantakewa ne kowa na da kuskure ba abin da ya kamata kenan ba ai tunda akwai alkawari akwai yarjejeniya mu zo mu zauna mu zama ƴan ƙasa ɗaya kana addinin ka ina nawa ba matsala ba ya zan yi in jawo ka ka zo addini na ya da ya da ya ya koma ne daidai da yanda nake da kyakkyawan mu'amala da gudanar da addinin yanda ya dace yanda nake gudanar da addini shi zai tallata yanda wani zai zo ya karɓi addini na to amma menene na yaƙi da faɗa a tsakanin juna kaga wannan ba koyarwa musulunci ba musulunci bai ce mana ku yi ta faɗa da mutane ba karin maganar da akan ce da wanda ba musulmi ba da da maciji da menene kashewa na kuskure ne wannan ba abin da ake nufi kenan a a farkon mu'amala farko alaka al mu'amala domin addinin mu al mu'amala illa alladhina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ko kuma wasu wanda za su zo muku dai suna da kunci suna da fushi burinsu kawai in sun same ku su kashe kaga masu zai kenan shine hasirat suduruhu zuciyarsu ya cika da fushi da ku takadu tamayyazu min albayt ta cika ba su yadda da ku ba ba su yi wannan ba sai kun bar musu garinsu sai kun wannan suka zama barazana ga musulunci ga yaduwan musulunci su ma za a kawo da su au ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum sun zo muku da irin wannan mummunan zuciyan don me an yuqatilukum dan siyake ku au yuqatilu qaumahu ko kuma a a mutanen su da suka zo suka musulunta suka dawo cikin su to sun zo sai sun yake su kaga ai za su yaki musulunci ne a fakaice wannan a a to su ma waɗannan ba za a daga musu kafa ba walau sha Allahu la sallatahum alaikum falaqatalukum da Allah ya ga dama sai ya jaraba imaninku sai ya ba su nasara ya gani yaya za a yi a gane mai kyan imani da mara kyan imani a cikin ko daman alkur'ani ya gaya mana wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum sai mun jarrabe ku inji Allah mun gane wane ne gwaraza suwaye masu imani na gaskiya wa suke tabbata a fagen fama wane ne kuma yake daukan aqidar la ilaha illallah ba ji ba gani yake yaka shi domin mu bayya liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib don Allah ya bambance mai kyau da fasa gurbi a cikin al'umma dole sai an yi haka shi yasa walau sha Allah la sallaqahum alaikum da Allah ya ga dama da sai ya ba su nasara akan ku amma a lokacin Allah bai ba su ba ina ba ta an fahimta walau sha Allah la sallaqahum alaikum falaqataluhum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum in ko suka ne san da suke a abu ba ruwanku ba sai mun yaƙe ku ma to fa ma ja'ala Allah lakum alaihim wa alqaw ilaykum salama suka zo mu ba ruwan mu ba za mu yake ku ba za dai mu rike addinin mu muna da kaza ba mu hana ku yada adla aqida la ilaha illa allah ba da shauransu wa alqaw ilaykum salama kuma suka ce mun yadda mu kokulla yarjejeniyar zaman lafiya kaga za a kulla zaman lafiya kenan ko to fa ma ja'ala allah alaikum fa ma ja'ala allah lakum alaihim sabila allah bai ba ku daman ku yaki waɗannan mutanen kun gane waɗanda suka ce mu ba za mu yi addininku ba ba za mu goyi bayan wasu ba sannan kuma menene ba mu tsakaninmu da ku zaman lafiya ne da alaƙa mai kyawu to don haka waɗannan Allah ba ma ja'alallahu lakum alaihim sabila Allah bai ba ku daman ku yaƙi waɗannan mutanen ba an bar ku su zamo abokan zamantakewa ne abu a nan ne za ka gane ci gaban duniya da duniya ta zo aka samu international relationship tsakanin Nigeria misali da Ingila da Amerika da Misra Saudiya da shauran kasashe sai a tamu to shikenan Nigeria tana da alaka da China China ba musulmai bane ba da shauran su bane amma gashi za su shigo kasashen musulmi ta ina za a samu alaka sai a ce to a zo a zauna me za mu yi za ku yi kaza za ku yi kaza a kasar mu to me zai tabbatar mana da wannan a ba su visa visa shi asalin shi wanda ya fara samar da shi a tarihin duniya sayyidina Umar bin Khattab shi ya fara yin wannan shi ya fara samar da international passport idan musulmi zai bar ƙasan musulmi ya kowa ya shiga Rum ko ya je Kurus inda ba musulmi ba wajen jagororinsu sai ya kira shi sai ya karɓa sai ya ɗauko takarda da biro sai ya rubuta sunan baban shi da maman shi da komi ga addinin shi da garinsu da komi sai ya ɗauki stamp nashi sai ya buga sai ya duge sai ya ci aje a kai in ka je ka je wajen shugabanninsu ka kai yana zuwa ya kawo sai ce a a ai daga amirul mu'minin ne kaza kaza to duk inda zai shiga gwamnati za ta kara wannan mutum daga nan mutanen mutanen wannan daular rum suka fara dauka su ne mutanen italy a yanzu su suka fara dauka aka fara ɗauwara aka fara kawo ci gaba a harkar international passport sai ya zama na visa daidai yake da amana na wanda ba musulmi ba duk wanda ya shigo mana baturan da ya shigo ko me yake bauta ma inda ya ruko biza ya zo cikin al'umma duk wanda ya kashe shi ya kashe wanda sai musulunci ya yi sabani da shi saboda menene ya zamo zimmiyu amana ne amana ne a wuyan gwamnatin al'umman musulmi al'umman musulmi ya waje ba su kare mutuncin wannan mutumin ba za a taba shi ba za a mishi komi ba don haka babu dalilin da mutumin zai zo ya ɗauko biza ya zo ƙasarsu a cikin da nafas su kama shi wannan cin amana ne da cin mutunci da walakanta gwamnatin ƙasar kuma da kanku ina fata an fahimta ballantana a ce a yi mishi abin da zai kai ga kisa wannan saba alƙawari ne warware alƙawari ne to don haka ya kamata mu kula musulunci duka yanda yake magana da waɗancan mutanen haka yake magana da waɗannan al'umma kuma ƙa'idojin nasa guda ɗaya ne kuma saliha ce shari'an sali kulli zamanin wa makan Allah ya sa mun dace
وتجدون آخرين يؤمنون أن يأمروكم ويأمروا قومهم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها وإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لهم عليهم سلطانا مبينا
ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويلقوا إليكم أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى yana magana satajiduna akharina zaka samu wasu kuma daga cikin waɗannan kalan mutanen yuriduna an ya'malukum suna son su samu kulawa da tsarewa a wajenku su ku samu su samu yarda da sika da ku in suka zo za su ce sun yi imani da addininku wa ya'manu yuriduna an ya'malukum satajiduna akharina yuriduna an ya'malukum wa ya'malu qaumahum suna neman in suka zo wajen su ce sun yadda da addinin ku kaga sun samu nasuwa in kuma suka koma wajen mutanen su ce sun yi imani su ma da addinin su kaga menene muzabzabi ba sunan ba sunan waya manu qawmu kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da mutanen su suka zuga su ku je ku yaki musulmi ku yaki musulmi urkisu fiha sai su nemi su goyi bayan irin wannan su goyi bayan e wannan mummunan manufan nasu domin yaƙan musulmi mummunan fitina sai za su ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ka taimaka ko a yaƙi musulmi wannan barin addini ne ma gaba ɗaya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya haramta jinin mai la ilaha illallah ka kashe shi ko ka zubar da jinin shi sai da abubuwa guda uku kuma babu wanda ke yi sai gwamnati la yahillu damu ru'in muslimin إلا بإحدى الثلاث السيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ko mutumin da ya kashe rai ko tsoho mazinaci ko wanda ya bar addini shi kuma ya zama barazana ga al'umma amma in ya bar addini shi ba barazana ba to akwai maganganun malamai a kai ina fatan an fahimta to nan Allah yana gaya mana satajiduna فورا كلما ردوا إلى الفتن سئوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام idan ko a'a ba su kauce ba sun kauce ma irin waɗannan abin amma wa ilku ilaikum salama suka miƙo hannun zaman lafiya kun yadda ku yi zamantakewa da su ku zauna lafiya da su wa yakufu ajiyahum fa khuduhum waqtuluhum haythu sakiftumuhum suka kuma bude cewa sun yarda a yi amfani da su wajen yaƙinku da yaƙin duk wani abu da yake ga addininku to su ma za ku yaƙe su duk inda kuka same su domin su ma sun zama barazana ga rayuwanku barazana ne ga musulunci barazana ga yada aqidan la ilaha illallah gaba daya don haka faqtuluhum haythu taqtuluhum duk inda kuka ci karo da su su ma za a kauda su saboda a yada addinin Allah domin zama da su ba zai amfanar da mutane da komi ba na farko dai sun imani da addinin ku sun koma sun ima sun kuma fita cikin addinin naku amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra sannan suka ƙara wani kafirci kan kafirci na neman a yaƙe ku a haɗa kai a murkushe ku to don haka su ma in an haɗu da su hukuncin su a kau da su domin a yaɗa addinin Allah a samar da zaman lafiya tsakanin al'umma shine faqtuluhum haythu kiftum fa ulaikum ulaikum waɗannan mutanen da muke gaya muku ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun ba ku fawa mun ba ku dama duk lokacin da kuka samu irin wannan kuma ya zama na al'umman a irin wannan tarbiyyar suke a ba za ku yarda da su ba ba za ku amince da su ba domin burin su Allah ya gaya mana a baya waddu law takfuru kama ta waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a burin su ku zamo ɗaya da su babu bambanci a aƙida a komi don a rasa aƙidar la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan jinsin al'umma kenan wanda sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su baitan mushrikai ya zauna da sahabbai sannan kuma ga wasu dunjin munafikai nau'i iri iri iri iri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ina ganin lokaci ya karatu ina in akwai tambaya za mu amsa insha Allah da fatan Allah ya dace da
ya yi lafiyar tsoron cikin kamar da aka biye shi sai kuma ya da shi fara da kafara da kuma wata albarka na Begitu. Itu dah baik itu di silakan memperbaiki maksudnya dah dua ini di di pramuka dan beliau menyatakan Benar. Nah, malam yana tambaya ne watan wanda ya kisa shine karatun da zamu shiga amma kana ni mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a karatun mu na gobe kenan tafsiri shi inda zamu shiga kenan a mutum ne da ya kisa bisa kuskure sai ya zama da ya zo yana yin kafara na azumi wata domin alkur'ani ya ce fasiyamu shaharaini ne mutatabi'aini shi azumi zai yi na wata biyu a jere to ya fara sai azumin wata ramadan ya zai yi kuma Allah ya ce mutatabi'aini anan ba azumin wata ramadana ba in azumin wata ramadana ya zo dama duk wasu kafaru ije su ake ina fatan an fahimta sai a dau azumin watan ramadan ba azumin watan ramadan ba da zai zo yana kafara sai a ce yau an waye gari sallan bubba ne sallan idi to haramun ne azumin watan azumin kafara a ranar idi da ranar yawon sallah da ranar hawan daushe shagargarin sallah kenan wannan ayyamu tashriq ake kiransu a shari'a ba a azumi shari'a ta hana azumi a wa'annan ranar ko da azumin kafara mutum yake da shi kafaran nan na kisa ne ko kuma a'a na zahari ne ko ma na menene wanda a shari'a ta ce sai an yi azumi to ba a yarda cewa mutum ya azumi a wa'annan kwanukan ba don haka sai ya daga kafa amma sun yana fita daga cikinsu zai ci gaba ba kuma ya ce eh a barin daga kila kila kila idan ƙara kwana ɗaya kana ƙara kwana ɗaya ta dawo farko ina ba ta an fahimta haka malamai suka ce me yasa saboda Allah ya ce shaharaini mutatabi'ain ɗaya yana bin ɗaya ɗaya yana bin ɗaya haka zai yi sai yayi wata biyu cin ina fata an fahimta to a nan ne a shari'a ya halarta mutum ya azumi wata biyu cin amma in ba wannan ba babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumi wata biyu cin yana yin azumi har hadisin kullu mu'minin Aisha da tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halicci shi azumi wata biyu dukan shi malamai sukan ce ba yana nufin gaba ɗaya ba ne wannan kullum tana nufin watan julluhu ne ya yi watan yayi azumin watan sha'aban mafi yawancinsa ne ba ya yi duka ba ne ina fatan an fahimta don babu hadisin da ya ce manzon Allah ya yi watan sha'aban guda talatin manzon Allah bai watan abin bai yi su talatin ba sai dai ya yi da yawa ba a taɓa samun watan da ya yawaita yin azumin nafila a cikin shi kamar watan sha'aban ba ina fatan mun fahimta to don haka wannan bawan Allah bai kafara sai ya ije wannan azumin kafara ya yi lissafin waɗanda ya yi ana gama ramadan ba zai yi azumi ba a ranar sallah shi ma ba zai yi a ranar yawon sallah na farko ba ba zai yi a na biyu ba kwanaki ukun nan ba zai yi al'azumi a cikinsu ba amma daga ran na hudu sai ya dora ya ci gaba Allah ya samu da
ya halarta
shin ya halatta mace ta sha magani kada ta yi haiza don ta yi azumin watan ramadana gaba ɗaya malaman fuqaha wannan matsalan galiban bata zo ba lokacin malamai na da amma malaman fuqaha na yanzu sun tattauna matsala shan kwayoyi don kada jinin haila ya zo ta zauna sai ta yi azumi gaba ɗaya wannan malamai su ce in ta yi haka a sa'at ta munanta saboda menene shari'a ne Allah shi ya wajabta mata azumin watan Ramadan shine kuma ya jarabe ta da mene fitan jini shi haƙuri da jinin ta yi haƙuri da shi yayin da ya zo in ta yi haƙuri da shi ibada ne Allah zai ba ta lada sannan in ta yi azumin ibada ne Allah zai ba ta lada sannan idan ta rama azumin baya Allah zai ba ta lada biyu ladan ga wannan jarabawan ga kuma shi ta rama abin da Allah ya mata to don haka rashin shan ƙwayoyin ta haƙura ta bar jikinta a naturally yadda Allah ya halicce ta ya fi duk da cewa kwaɗayinta ne da santa da ibada amma Allah baya son shishigi da wuce gona da iri Allah yana son kowa ya tsaya ne daidai inda ya yi shi daidai inda yake ya bauta ma Allah daidai yadda Allah ya halicce shi shaumin me shi wannan jini da kuka gan shi ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna hadha dam katabahu Allahu ala nisa'i bani adam wannan jinin da kuka gani jinin haiza Allah ya rubuta shi ne ga matan dan adam gaba ɗayan su don haka shi yasa in aka zo magana akan matan aljanna sai ka ji alkur'ani yana ce maka wa azwajun mutahhara za a ba su wasu mata masu tsarki ba ana nufin a to na nan duniya ba a su da tsarki bane bi ma'ana a'a qur'ani yana so ya ce maka za a ba su wasu irin mata wanda ba sa haila ina fatan an fahimta amma na duniyan da suke haila suna da daraja akan waɗancan su ma ba in suka bi Allah suka bi mijinsu suka yi haƙuri da zaman aure domin su ne tun suna duniya Allah yanzu Allah ya ce Allah ya miƙa musu ki din gidan aljanna ai dika tun su na shiga aljanna an miƙa musu ka ayi ayi mun mar'atin samat samat shaharaha qamal lailaha wa samat shaharaha wa hafazat farjaha wa ata'at ba'alaha yanzu Allah ya ce dakhalat jannata rabbaha duk matan da ta tsaya sallah ta bi mijinta ta yi azumin watan ramadan ta kiyaye farjinta ta bi Allah a nan to wannan ta ma shiga aljanna kawai to Allah ya sa mun dace Allah ya mana jawo to ga wani bawon Allah ce na'am na'am na- ne na yana nafila yauwa malam yana tambaya masha Allah malam faqihi wato tambayan malam da yake yi shin tunda an ce zai ije ya azumin watan Ramadan shi wanda yake kafara ko to yaya kuma sitta shawwal da yake bayan shi ga falalan shi ladan shi azumi kin kai shi za a cika maka ladan shekara shi ma kawai ka ce to tunda dai suna haɗe ne kawai bari in haɗe su a'a azumin faralin kawai zai yi yana fita wannan ayyamu tashrik din to daga nan zai yanke kawai ya dauki azumi azumin kafara shi sai ya gama azumin kafara idan watan ramadana bai kare ba sai ya rama waɗannan sita shawwal din in ko ya kare shi kenan Allah ya ga dinyan shi Allah ya bashi ladan dinyan ina fatan mun fahimta to Allah ya sa mun dace sannan sita shawwal ba a so a rinka gwama shi da mene da da da da da kwanakin sallah misali yau akai hawan daushe gobe ka tashi da shi ba a so shi yasa imam malik yake ce mishi bid'a saboda gudu wasu sai ka za a wayi gari ne wasu suna cewa kai ai azumin namu ka san da yake ai mu musulmi watan namu ma mai 36 ne wasu za su mai da shi 36 to wannan ne imam malik ya ji tsoro ya ce to bid'a ne raba shi a jikin kwanakin sallah an fi san in kai sallah a ci sallah a gwangwaje sallah bisa biyayya ga Allah ga sadar da zumunci da abin da ba safan Allah ba in aka gama sallah da kaman sati ɗaya haka to daga nan kuma sai ka fara sata shawwal ɗinka shi yasa aka so ma ka yi shi in ka ga dama ka yi shi kana hutawa bi wannan satin bi wannan satin ko uku wannan satin uku wannan satin ina ba ta an fahimta Allah ya sa mun dace Allah ya dakatar da mu ai lokacin yayi menene tambayi idan kirista ya yi maka sallama ya ce salamu alaikum ka ce wa alaikum shi kenan ko kuma ya ce maka salamu alaikum sai maka ce salamu alaikum shi kenan na fata an fahimta ba matsala ba ne ya ce aminci ya tabbata a gare ka ya ce aminci ya tabbata a gare ka assalamu alaikum kai maka ce assalamu alaikum ina fata an fahimta yau amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu na wannan na masu aqidan la ilaha illallah ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kun saurari karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda alaramma muhammad sani ahmad ne ya ja baki sannan Dr. Ibrahim Umar Kusfa ɗaya daga cikin limaman masallacin Juma'a na Albabila da ke dukun Zaria ya fassara dalla-dalla tare da ƙarin bayani. Wannan shiri ya samu tallafin wani bawan Allah da kuma gudunmawan Alhaji Walamu Uban Dawaki, shugaban kamfanin Uban Dawaki Agrochemical da ke kofan doka Zaria. A madadin waɗanda suka taya na ɗaukar wannan shirin, mutu wakili Yusuf Rafinya shi da Haruna Sidi ni Hamisu Muhammad Musa nake cewa Allah ya shi ibadunmu ya sa mun dace. Amin.